من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du yakuma muslimi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da kasancewa cikin wannan maktaba tawo mai taron albarka maktabatu darul ilmi dake wannan unguwa ta manawaci a nan fadar jihar Gombe barkamu da kasancewa domin ci gaba da lafi cikin littafin mu na kaifin rabbi auladana littafin babban malami Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan maktaba a daidai wannan yini kuma a zagayewar mako irin wannan yini mai albarka yau dai muna yini litinin daren talata wanda hakan ya yi daidai da talatin daidai ga watan shawwal hijira yau na da shekara 1446 daidai da 28 ga watan afril na miladiya 2025 idan masu bibiya ba su manta ba mana cikin wasaya lukman libni mun zo cikin minal hidaya al'ayat daga cikin abin da ayoyi na wannan wasici na lukmanul hakim irin a darusa na cikin ayar ayar da mala ya kawo ko ayoyin da mala ya kawo ƙarƙashin waccan wasiya to bayan ya kawo ayoyin sai ya kawo wasu durusun mustafa da minar ayat wasu darusa da ake fahimtar su a ƙarƙashin karanta wannan ayoyi to shi ma ya musu nambobi cikin min hidayatul ayat mun karanta nan ba ta daidai har zuwa ta bakwai muka tsaya akan ta bakwai mun gama ta shida kai mun tsaya ƙarshen nan ba ta shida idan mu tashi a farkon nan ba ta bakwai a shafin littafi na sha ɗaya daidai wannan kuma shi ne darasinmu na biyar a littafin sha maliki cewa wujubu ikamati salah bi arkaniha wa wajibati wa wajibatiha wal idd wal idmi ina nafiha daga cin abin da wadancan ayoyi wanda Luqman na kimewa dan sa wasici akwai wajibcin zai da sallah da rukunanta da wajibanta da kuma wajibcin nutsuwa a cikinta tunda idan ba a manta ba ayar biya cewa ya bune ya gimi salata wa mur bil ma'rufi wa nahy 'anil munkar kaga gimi sala daga cikin wasiyoyin akwai wajibcin tsaye da sallah sallan nan kuma da rukunanta arkanuha da wajibanta wajibatuha da kuma wajibcin annusu ba sallah domin ita nutsuwa wani rukuni ne mai karfi a cikin sallah yasa Allah ke cewa fa iza tama'anan tun faqimu salah har in kun samu nutsuwa to ku tsaya da sallah a fahimta kuma wannan nutsuwar rashin ta ne yasa manzon Allah ya korewa wancan sahabi sallar su da yi wanda yake cewa irji fa salli fa innaka lam tusalli to nutsuwa ce bai ba to kaga ashe nutsuwa a sallah wajibi ce a namba ta takwas وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عن علم ولطف حسب استطاعته مالك cewa a wasiya ta Luqmanul Hakim mun fahimci akwai wajibci na al'amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar umarni da kyakkyawa da kuma hali da mummuna dama iya daga cikin abin da Allah ya ce wannan al'umma ita ce mafi alkhairin al'umma kuntum khayra umma ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah sanai ce wal takum minkum ummatun qa'imatun yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun saboda wannan aiki na al'amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar shi ne Allah ta'ala ce al'ummar ta fi kowace al'umma alkhairi sanadiyarsa kuma shi ma gwargwadon iko ne marar aminku munkaran فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه shi al'amur bil ma'ruf wal nahyi anil munkar mataki mataki ne akwai wanda zai yi da karfin zartarwa da Allah ya bashi kamar shugabanni za su yi al'amur bil ma'ruf wal nahyi anil munkar da karfin iko akwai masu amur bil ma'ruf wal nahyi anil munkar da magana da wa'azi da karanta ayo da hadisai wannan sune malamai akwai al'amur bil ma'ruf wal nahyi anil munkar da ba da shawara da nusarwa da nuna wa mutum abin da ya kamata yi ko da ba ta hanyar wa'azi ba shi ba wannan amru bil ma'ruf an fahimta yawa wannan duk suna karkashin al'amru bil ma'ruf sai ka ga a wani gida kake ko a wani aji kake sai ka rike wuta ajin da kake kai tai domin ka shiga cikin farlar wannan aiki mai daraja ana ganewa shine ma dai ce ani ilmin kuma ba a yi sai da ilimi ba za ka zo a kai wa mutum a maganganu ba aya ba hadisi ba kuma daliyar wa'azi ba daidai ba ne shi yasa ka zama mai wa'azi ba dole ba ne amma al'umma ta zauna ba masu wa'azi to ta yi wa ta yi wa alali ana fahimta ka zama mai da'awa farin kifaya ne amma kuma ka san wajibin da ke kanka dole ne abin da zai inganta ma'addininka abin da ya shafi aƙida abin da ya shafi sanin wajibai a cikin ibada dole ne ana fahimtar wannan yasa anan yace an ilmi din mai amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar inda da jahilci yake yi to laifi yake dauka kansa maimakon ya samu lada da falla sai ya samu zunubi da hukuma daga Allah ana ganewa saboda ka ba kowa bane daga cikin mutane zai zama mai wa'azi ko mai da'awa sai wanda Allah ta'ala ya zaɓe shi kuma ya tsaye karatu da gwargwado yake da ikon isar da sakon cikin al'umma awwalul ufil sannan kuma cikin amru bil ma'ruf ana son tausasawa ba a son a matsayin ka ne mai wa'azi ka dinga magana da kaushi a kowane lokaci kana ganin duk mutane ba su sani ba duk jahilai ne duk kaza da kaza ne wannan baya cikin tsarin amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ko da mai laifin ne ma ka tabbatar laifin yake to cikin wa'azin da za ka mai kamar tausasawa a cikin wa'azin kana ba shi shawara kana nusar da shi kana jin tausayinsa kuma a zuciyar ana gane da kyau duba Allah ta'ala a cikin iliminsa na gaibi ya san fir'auna bai musulunta ba ya san fir'auna ba zai musulunta ba haka zai mutu a kafiri amma Allah yake faɗa annabi Musa ce idan kun je ga fir'auna ku faɗa masa magana mai taushi faƙula lahu ƙaunar layyina da Allah ku yi tazakar a wayar kisha faɗa mai magana mai taushi kar ku masa magana da da tsauri ko da da da kaushin murya kan aya to ka'ida ce ta biyu aziz ya bi wannan tsari hudu ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izatil hasana dole sai an bi wannan amma wasu masu dawa sai ga lafuzan sa akwai koshi a ciki ba tausasawa ba lafafawa ya samu aikin Allah ke ce sahabbai a bashiru wala tunafir yassiru wala tu'assiru ku zamto masu sassautawa da al'amarin kan ku zamto masu kuntatawa ku zamto masu albishir kan ku zamto masu kore mutane daga addini wannan faɗin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam so da ka matsayinka ne mai da'awa to dole sai ka san lafuzan da za ka yi wa mutane magana da shi lafuza na girmamawa da tausayawa da nuna kai ɗan uwa ne da nuna kan cewa damuwar su taka ce taka tasu ce ta duwara iya cikin siyasar da'awa zai sa al'umma su fahimci ka nan da nan amma ka zo ka mai da mutane jami'ai wani ma ka ɗauke ka je ba shi a wuta akan munkari akan kuskure ana fahimta to wannan ba zai fahimci ka ba ga sahabin da yake yi fitsari a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ana zaune ko yaje kama wani guri ga fitsari sahabbai suka mai ca suka yi kasa manzo Allah ya ku jali shi kar ku mai tsawo rabu da shi ya gama fitsarin sa manzo Allah ya ebo ruwa zuba abu haka ebo ruwa ka zuba abu shikenan zai kira wuce yace nan ka san inda muke yace ya sani masallaci ne yace me matsayin masallaci ce gunda ake ibada sai ce tukun da ake ibada mallakin Allah ne kuma ɗakin Allah ya fi kowane ɗaki matsayi a gun musulmi har inda kake kwanciya bai kai gidan gun matsayi ba ana fahimta maza Allah ya mai wa'azi ta inda zai gane ya gane da ya ji daɗin wa'azin sai yake cewa Allahumma rahamna bi Muhammad wala tarham ma'ana ahad ya Allah idan ka tahi jin kai da rahama dalilin Muhammad kai za ka yi wa amma duk sauran ka kyale sa kaga tsawar da aka masa sai ya ji ba daɗi a ransa har ma yake cewa idan Allah ya tahi rahama ban da su da shi da manzo Allah kai rayuwa to kun ga dole ne wa'azi dinga kula da wannan ba a san ɗacin rai ko faɗa ko hancini wannan baya kaiwa baya kaiwa ana fahimta saboda ka wajibi ne masu dawa san wannan a bilutufin ka zamto akwai lafuza da da da kalamai masu taushi wanda zaka dinga nuna damuwar al'ummar nan taka ce in ma laifi ne na kuskure ka dinga sa kanka da kai ake yi mu yi kokarin mu gyara to sai mai laifin ya ji kai dan uwansa sai mai laifin ya ji lalle ilalla duk abin da ka faɗa masa zai dauka ana ganewa to daga wannan shine abin da male ya abin nan rairayo a cikin waccan wasiya ta lukman da zaki sai ce hasba istida'ati gurgurdan ikon ka amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar iya da ka'ida guda uku bi da male kawa na farko an ilmi wa lutfi kuma hasba istida'a abu guda uku da ilimi zaka ba da jahilci ba sannan da kalamai masu taushi ba masu tsauri ba sannan kuma gwargwadon ikon kar kai abin da ba ikon ka bari ana gane da duko da ma dai masu da wasu karatu dan da yawa kafin su ta zami nan wani zai ce kin kimo rigima da tafi karnin sa Allah wallahi kana dan cikun nan malamin unguwa ka je kai magana da malaman kasa ne kamata su ka ballo wani ruwan da zai cinye kan kai wasa kaga wannan ba ikon ka bane kadar istida'a ka yi wa'azi gwargwaron ikonka da damarka a fahimta yawwa waɗanda suka girma suka kangare gabar manyan malamai su musu wa'azi kai dai da kai da yan wanka taraka ku dinga gurgura kuna tashi ana fahimta kamar yadda malam amin ibrahim daura allah ya kara masa lafiya yake cewa akwai wani mai wa'azi kullum ita yi cikin talaka yake zuwa ya wa'azi kullum iya cikin talakawa bayan allah marasa komai can masu masu hali suke ce malamin kai wa'azin ka baka yi mana ci a ai ku manya ne ai yace ku manya ne wanda zai muku wa'azin sai babba zai muku wa'azi amma ku ka fa mutum talaka wa wa'azi sai suke ce waye babba ce Allah ne zai muku wa'azi ku ai ya ku manya ne masu kuɗi ne masu mulki ne masu makami Allah ne zai muku wa'azi da kansa to saka hikima ce ta mai da awaya tsaya matsayin sa yawa ka tsaya matsayin karkataro bada ne bugarin ka ine qadaru istida a nan ba ta sai ke he kawo hadisi ma karkashin wannan mali yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi rahama yake cewa sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran duk wanda ya ga wani abin kyama a shari'ance to daga cikin ku fal yughayyiru bi yadi to ya kauda abin da hannunsa fa in lam yastata idan ba zai iya kauda shi da hannunsa ba to fa bilisani ya kawar da shi da magana da harshensa fa in lam yastata idan bai iya kawarwa da magana to a bi kalbihi sai ya kyamaci abin a zuciyarsa sai ce wa zalika aqafu al-iman rawahu muslim annabi sa'id al-khudri radiyallahu anhu ana ganewa duk wanda ya ga abu mara kyau a shari'a daga cikin ku to ya kawar da shi da hannunsa in zai iya in ba zai iya ba ya sa baki idan ba zai iya sa baki ba to ya kyamaci abin a zuciya kaga shi ma wannan hadisi yana mana qadar istida'a istida'a idan baka da istida'a ta hana abu da hannu to ba za ka je wannan layi ba idan baka da istida'a ta hana abu da bakin ma ba za ka je layi ba sai ka zamto mai kyamar abin a zuciya shine malamai suka fassara cewa masu hanawa da hannu su ne shugabanni wanda suke da karfin iko yanzu girman ka amalinta ka isa ka je ka rufe gidan giya ko gidan karo in kai wasa ba yasa da ke gago kuma gaskiya bane amma aka yi sa aka samu wani ciyaman mai aƙida mai san addini mai kishin addini zai iya rufe gidajen tunda an ba shi wannan damar gwamnati ta ba shi wannan damar an fahimta kaga a in ba ka layin waɗanda za su hana mummuna da halittu in ka dai sai abin ya ɓaci yanzu kullum muna buga misali kamar shekara ɗaya biyu ne wanda mai girma gwamna na wannan jiha ya ji sa aka rurrushe gidajen karuwai a wasu gurare kaga shekara na ana wa'azi wajen shekara ko da zuwan gizala ma shekara wajen arba'in da wani abu amma ko tubali ba ta faturiya ba baka isa ba wa'azin ƙasa an ya biya biya ba musu a nan garin amma ba ja ture ko ka jangar wani gidan karo ba ka yi tsawa ba damar ka bace amma shi gwamna sai a mai da karfin ikon sai je ruce gidaje sama da nawa a garin na amma zai faru ba abin da zai faru an ba shi wannan damar yayi kuma lafiya kalau ya kwana yanzu kai akwai wata kungiyar addini guda daya da zai sai wani aikin wallahi ba ta isa ba ba damar ta bace an bayyana to ga wani ne qadaru istida'a amma shi yayi ya zauna lafiya sai ma ya bausa ake yana jinjina masa idan an zo bangaren hana munkari da baki to aiki ne na malamai da ɗaliban ilimi idan baka layin su to ba za ka shiga ba ana gane da kyau har in baka layin malinta ko ɗalibtar ilimi hana mummuna da baki ba ake gaba ne tunda iya buƙatar wancan tsari sai ka yi ilimi sannan kuma sai ka san lafuzan da za ka yi amfani da su a wuri ana fahimta duk wanda ba shi da wannan to in yayi magana da niyyar da hawa ko wa'azi ko nusarwa maimakon ya gyara sai bata maimakon ya kawo maslaha ya kawo mafsada a wuri so daga yadda ka san shugabanni su suke da ikon kawar da mummuna da ƙarfi to aka malamai da ɗaliban ilimi su ne Allah ya ɗora masu ragamar kawar da mummuna da baki da magana amma in ba ka layi ba da taɓa layi ba sai ka ja bakin ka kai ana bin an bin jana a gaba ta uku idan kai ba ka cikin masu da'awa ba ka cikin masu wa'azi to sai ka zama to ana mummuna amma zuciyar gaba ta su kuma kana ta fatan ka zama ɗaya daga biyun can ko ka zama shugaba ka hana da ƙarfin tsiya ko ka zama malami kai maka na wa'azi a dai amma in baka wancan lai karka shiga wannan in baka wannan karka shiga wannan sai ka tsaya a matsayinka to inda kowa ya fahimci wannan da an zo da lafiya ba za ka ji zage zage a gowa wa'azi ba za ka ji habaici ba an gane ku ba za ka ji gugar zana ba duk ba layi wa'azi bane wannan an koma wani layi daban kuma an saki layi an hawan layi daban ka ji malami ya shaɗe minti talatin a midiya amma iya magana kan wata ƙadiyya wanda ba ta addini ba ce don saɓaninsa da wani ko sai ya jaji sai ya kashi gun wa'azi sai ya ɗauka ya kai shi mimbarin juma'a saɓaninsa da mutum ba akwai wanda ya zo shi karatu ya zoji ba ruwansa da wani saɓanin naka ba ruwansa da ra'ayin siyasar ka ba ruwansa abin da ya zo ya zauna ya ji ƙarar lahu ƙarar rasu idan baka faɗa masa ba ka hayyace shi an bai nan to wajibi ne iyaye da ƴan uwa abokan da'awa su san wannan tsari ka tsaya akan layi ka yasa imam ahmad bin hanbal ya wata magana mai tasiri a zukatan masu da'awa ya ce duk lokacin da ka zama kai mai wa'azi har al'umma suna zuwa suna sauraron ka to ka kaddara wa kan kai wakilin Allah da manzonsa kai wakilin Allah ne wakilin manzon al'umma nan sun baka yarda sun baka amana duk abin da kace musu mai kyau ne dauka za su su abin da kace musu ba shi da kyau ba za su ba to sai ka ji tsoron Allah kai da su amana ce kar ka faɗa musu sabari kar ka faɗa musu ra'ayinka kar ka zo ka nuna musu fushinka akan wata ƙadiyya daban wanda ba ta da awar ba ce amma an fahimci wannan kar ka zo ka tallata damuwarka ko ta manufarka wanda ta saba wannan karantarwa wannan cin amanar da awali sai ka tsaya iya abin da ya tabbata a da'awa da nusarwa da nasiha da wa'azi ka yi in kuma ka tahi koma can harkokin ka cigaba da harkokin ka amma sako abin da baya layin da'awa a cikin da'awa a bashi ku da karfi da yaki iya sabon fitira iya izauta sabani a cikin musulmai ruwa an fahimta idan kai malami ne da da'awa kana da ra'ayin siyasa to kar ka yadda ka kawo ra'ayin siyasa don karatu tarka yadda ka yi ra'ayin siyasar kan mimbarin juma'a ka karfe wa amma kai da iyalinka kai da ɗalibanka da kake koya musu karatu na zaure akwai yiwuwar sai ka faɗa musu magana ka ta siyasa wannan kai da su ne ba matsala amma al'umma sun ɗauko amanar yadda da aminci sun baka wani iya so ya gyara tsarki wani iya so ya gyara aƙida wani iya so ya san kabila da ba'aji wani iya so ya san kaza kuma ka ɗiki da maganar siyasa idan rosa da siyasa ko ka zo kana ta bada labarai ka ga labari a tiktok ko a facebook ka zo kana bayarwa ba ma ma da za ka gani ba layin ka bane wannan ba layin ka bane akwai yan tiktok ɗin wanda su dama aikin su kenan akwai yan facebook ɗin wanda kullum aikin su kenan ba ma a labarin ma da za ka bayar sun fi ka sani a kansa kaga sai kai kwakwa ba layi kabal ba layi kabal kowa ya tsaya a matsayin sai ya samu matsala Allah ya samu dace maliki cewa wannan hadisi ya cikin littafin muslim kuma hadisi ne sahabi a sa'id al-khudri Allah ya kare da shi na tara sai yake cewa as-sabru ala ma yalhaqul amir wan nahi min aza as-sabr dole ne a samu hakuri da juriya alama ya haƙul amir wannan al'amir ismul fa'iliya shi mai aikin umarnin shi ne amiru mai aikin hanawar shi ne nahi to dole sai ya haƙu a kan abin da zai ci karo da shi na cutarwa a wani hali tun da can lukumanu hikima ya faɗa waɗansa cewa a ƙini salata wa murbil ma'arufi wani anil munkar sai ce wasu bir alama a ka yi haƙuri kan duk abin da zai same ka ka ji an ma kazafi ka ji an ma shari ka ji an cutar da kai ka ji an shatile ma kafa ka ji an ma hasada ka ji an ji an ma abin da baka yi ba an je ba ma laifin da ba naka ba to in dai har a wannan layi kake sai kai hakuri da wannan yasa Allah ta'ala ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi cewa a an cutar kafin ka an cutar da wa'ansu manzannin kafin ka an gane ku an cutar da su da maganganu da cutarwa ta nau'o'i daban-daban tun kafin ka zo kalmar manzo saboda ka tun da ka zo ka zama manzo sai ka dinga izina da wancan an gane ku ma yi ƙaru laka illa ma ƙari ƙila ne rusul min kafin duk abin da za a faɗa maka to kafin ka zo manzannin can an faɗa musu an ce ma majnun an ce ma sahir an ce ma sha'ir mawaki mai tabuwan kwakwalwa an ce masa mawaki an ce masa masayirci to sai Allah ke lallashe da cewa in dai wannan maganganun ne waɗanda suka gabace ka a wannan hanyar an faɗa musu yasa Allah ta lake ce ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina azaw musa fabarra'ahu Allah mimma qalu ya kuma su mane kar ku zama to irin waɗanda suka cutar da adabi a yi an cutar da shi kenan an cutar da shi inda Allah iya fuka musayi da shi to ka duk wanda ya haula yin da'awa to sai ya fura da wannan cutarwa kam ta ko'ina amma kuma duk abin da za su yi ba za su yi abin da Allah bai so ana gane ko shi yasa a wata aya ta cikin suratul anfal Allah yake cewa ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah sai ce wa man taba'aka minal mu'minin ya kai wannan annabi mai tarin albarka hasbukallah Allah ya baka kariya da tsaro daga dukkanin cutar dukkan wanda zai zo cutar da kai to tuni Allah ya baka kariya cutarsa ba za ta yi mata siri ba ana gane ko sai Allah ya ce wa man taba'aka minal mu'minin waɗanda suka bi ka akan wannan hanya ta da'awa daga cikin masu imani su ma Allah ya ba su wannan tsaro Allah ya ba su wannan kariya yasa akwai wa'ansu malamai wanda inda magana ko fatan bala'i da ɗan adam ya aiki a kan mutum da yanzu ba sa duniya da yanzu ba sa duniya ba irin shari da zagi da fatan bala'i da ba a musu ko idan sun tsaya suna karantar da mutane a ƙida da suna saɓanin abin da wasu ke yi a dinga shari ana kazafi ana zaki ana kaza ana kaza amma duk abin da za a faɗa to ba zai tasiri kan wanda ake faɗa ba yasa wannan hadisi gashi na anan na arba'un nawai manzo Allah ke cewa ka sani cewa duk al'ummar duniya da za ta haɗu ala an yanfa uka bi shay'in lam yanfa uka bi shay'in illa bi shay'in qad kataba Allahu lak da duk duniya za ta haɗu a ce kowa iya son ka iya son wani amfani na ƙaruwar duniya ya same ka maza Allah ce wala in Allah bai kaddara abu zai same ka ba zai same ka in kan ka samu dama can Allah ya kaddara rawan ka zaka samu amma ba san mutane ba haka nan da za su taro ala an yaduruka lam yaduruka bi shay'in illa ma qad illa ma qad kataba Allahu alayhi da a ce kowa kowa ya san ka duk wanda ya bude baki a kanka ba alheri zai bana ba to maza Allah ce wala duk duniya su zama haka ba su isi cutar da kai ba ce abinda Allah ya kaddara dama zai same ka da cutar haka in ka yadda da wannan hadisin ka bai je ka zauna lafiya magana mai magana ba ta kasi kuma hasali ba surute duk wanda ake surutu a kansa to masu surutan su suke ɗorawa kansu da kansu aiki duk magana da ka faɗa akwai mala'ika ya rubuta in ƙarya kai a lahira za a tuhume ka da laifin ƙarya in ƙazafi kai a lahira za a tuhume ka da laifin ƙazafi in shari kai a lahira za a tuhume ka da laifin shari amma wanda kake magana a kansa ba ruwansa shi ba abin da mai daɗe shi yi hasali ba kana zama sanadiyar goge mai zunuban sa dan duk wanda ka zaga ko ka mai shiri ko ka mai kazabi bai yafe maka ba wallahi sai ya dau gyararren aikin ladan ka ran ran bai shi amma bai tsara da kyau ko to saboda ka wannan shine abin da duk wani mai da'awa mai fatar gaskiya ya hakuri waɗanda suka gabace ko suka gabace mu annabawa da sauran magabatan to an cutar da su akan wannan ko an zama kai shi wa kai wa ka'ayyin min nabiyyin katara ko ka ayyin min nabiyyin qutil da yawa daga cikin annabawa an kashe su ba su ga sahabbai akan wannan da'awar a wajen yaki an kashe mutane da yawa akwai yakin ma da aka je aka kashe sahabbai sama da mutum 70 kuma jama'a da Qur'ani akan wannan da'awa ba abin da ba a gani ba ana fahimta Allah ya samu dace as-sabru ala ma yalhaqu al-amir wan nahi min adha dole mai umarni da kyakkyawa ko hali da mummuna yayi hakuri akan abin da zai ci karo da yi da cutarwa wa annahu min azmi al-umur domin hakan ya cikin al'amura mafiya girma na goma tahrimu takabbur wal ibtiyal bil mashi haramun ne ka zo mai girman kai haramun ne ka zo mai takama a cikin tafiya an gane rike ko girman kai da yi wa mutane kallon reni ko kallon hadirin kaji to shari'a ta haramta ma wannan matsayin ka na musulmi girman kai musiba ne manzo Allah yake cewa la yadkhulu aljanna man kana fi qalbi mithqala dharratin kibir duk wanda a zuciyarsa akwai daidai kwaye zara da girman kai ba zai ga aljanna ba ana ganewa ko saboda girman kai musiba ne kuma girman kan manzo Allah ya fasara a kasa ya ce gamtun nas wa batrul haq rena mutane da kin karbar gaskiya ne girman kai duk wanda ya kan faɗa mai gaskiya ba zai dauka ba sai abin da ya ra'ayi to ya haɗu da matsala daga cikin matsalolin girman kai idan kuma daga cikin ɗabi'unsa akwai raina mutane da wulaƙanta mutane to ya haɗa girman kai Allah ta'ala ya sabu da shi na sha ɗaya al'itidalu fil mashi matulu ka zamto kana tafiya bisa tsari abinda shirya take nema kenan kana tafiya tafiyar mai hankali ba tafiya ta irin firgiyacin mutum ba ba tafiya irin sanda irin ta mata ba a ka zamto muku tadi kana tafiya daga an ganka an gani tsatsan mutum mai hankali an fahimci wannan to wannan ana bukata amma iya tafiya iya ya wai ga nan ya wai ga nan ya so sanan ya taba nan sai ka gaba da tsatsan mutum bane an fahimta har in kana tafiya wata bukata ta same ka sai ka tsaya sai ka yi bukata sai ka wuce ba ka yi amma yau ta kai ta ka ga mutum baligi babba ya zo bakin titi ya saba kwalifid ya tsuguna iya bisani jama'a suna fice ta ko'ina har mata har yara har manyan mutane kuma ya tsuguna iya bisani a gaban mutane ta wannan babu nutsuwa akwai wauta a cikin wannan tsarin ba sanin mutunci kai abin jana saboda ka daga magana ko tafiya ko mu'amala ake gane mai hankali da mara hankali aga ana ganewa yanzu misali kawai kana tafiya ga wani ya kwabe wanda sai ya tsugo na iya misali dan Allah wani irin maki zaka bashi ai jambiro zaka zama sabo jambiro zaka zama sai wannan baya cikin wasu hankali to daga wannan iya nan sai kana tafiya ko kana mu'amala da mutane zaka abubuwa ne to a ta tafiya ta hada hanya da tafiya da surutu ko kana tafiya kana sharrake akan titi duk ba aiki na tsoron mutum bane ba aiki masu nutsuwa bane yasa yake wa dan sa wasici cewa wa asirfi mashayika wa gudurul min sautika kai tafiya da tsatsiya tafiya ta masu hankali sannan a karin tsaye idonka daga kallon abin da ya haramta sannan ka rage muryarka idan za ka yi magana duk wannan aiki mai hankali ne amma wani iyanin ana magana ba a hira ko ba da labari wanda yake can sai ya jiyo ya daga murya iya shautin shi ma ba alamar hankali bane wannan ba alamar hankali bane ana ganewa ko Allah ta'ala ya samu da shi sai maliki cewa a fala yusra wala yubda ba a san mai tafiya yi gaggawa iya sauri gudu gudu wannan ba tafiya da ake bukata ba kenan sannan kuma kare yi san da jan kafa ba haka ake bukata ka zamto normal tafiya dai ta mai hankali kawai na sha biyu adamu rafa'i sauti ziyada anil haja ya zamto kana daga muryarka fiye da bukatar wanda kake magana da shi wani fasu biyu suke magana amma can wajen rabin kilomita sai ana jiwu kaga ziyada ne anil haja shi wanda kake magana da shi in ka rage murya ma zai jirge mai mace ka daga muryar ta kai can to wannan ziyada ce yadda hada ƙari ne akan bukata kaga ba daidai bane eh har buga waya ma wani ko kana ta yi gaji abin da yake faɗa ba kai kaza kaza kaza kana jira to ba su kuma ka sauke muryar kai ma zan fahimce ka yi ba hayaniyar nan ne ba ita bace a magana ake gane mutum ake gane wannan waye wani aji za ka sa shi nutsatse ne shi kuma nutsatse ba ne ba ana fahimta malam sai yake cewa rafa'u sauti a adam rafa'u sauti ziyada al-haja li'annahu min adati al-hamd sai malam shi domin daga sauti babu dalili babu bukata kamar aikin jaki an gane ko daga sauti ba tare da bukata ba sai yake cewa aikin jaki ne wannan adatul yaba adatul hamid al'adar jaki ce wannan ka aka kutar da dan adam da jaki kaga ya ya fadi da yawa ya fadi da yawa Allah ya samu dace wasaya nabawiya muhimma lil aulad male ce wasiya daga gidan annabta mai muhimmanci gaya wasaya nabawiya wasiya daga gidan annabta wasiyar tana da muhimmanci amma lil aulad an yi ta ne domin an nusar da yara kanana an ibn abbas radiyallahu anhu daga abdullahi ɗan abbas allah ya kare da su ƙala yake cewa kuntu kalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yauman wata rana na kasance ina bayan manzon allah sallallahu alaihi wasallama faƙala sai ce ya gulam ya kai yaro inni uallimuka kalimat ni dinnan inji manzon allah sallallahu alaihi wasallama zan sanar da kai wa'azu kalmomi na ɗaya sai ce ihfadillah ya hafazu ka kiyaye dokokin Allah sai Allah ya baka tsaro da kariya ana ganewa duk inda kake kai kokarin kauce abin da Allah ya haramta kai kuma baka san ta inda Allah zai baka kariya shine ma'anar ihfazillah ai ihfaz hududallah ka kiyaye dokokin Allah ko an san ka ago ko ba a san ka ba ko kana cikin bacin rai ko kana cikin walwala ko kana cikin talauci ko kana cikin arziki ana fahimta to kai kokarin kai dokokin Allah in har Allah ya ma arzikin wannan duk inda kake kana kula da me Allah ya haramta me baya so kana kaucewa kana kiyayewa to shi kuma Allah yayi alƙawarin baka tsaro da kariya shine ma'anar ihfazillah yahfaz ka kiyaye Allah ma'ana ka kiyaye dokokin Allah sai Allah ya baka tsaro da kariya an fahimci wannan duk wanda yake son tsaro daga shan daga mugunta daga makirci daga tsari daga sihiri babban makamin shi ne katsari da hukumi Allah ka daina wasa da sarfi ka daina cin haram ka daina jannewa mutane haƙƙinsu ka san me bakinka zai fara na alkhairi in shari ne ka yi duk wani wanda yake da haƙƙi a kan kai ƙoƙarin gabatar da haƙƙinsa ka girmama duk mai matsayi ka tausaya wa na ƙasa da kai ka zamto bakunan da suke yabonka su ne mafi yawa a cikin al'umma to wannan hanya ce da Allah zai dinga baka tsaro da kariya za a dinga nufo ka da cutarwa wallahi ka sani baka sani ba Allah zai kare ka domin kai ma kayi wa Allah abin da ke bukata ka kiyaye dokokinsa shine mana ihfadillah ya hafazu ka kiyaye dokokin Allah sai Allah ya baka tsaro da kariya ana fahimta wasiya ta farko kenan a sai ke cewa imtasil awamirillah ka bibi dukkan wani abin da Allah ya bada umarni wajitanib nawahihi sannan ka kaura cewa duk abin da ubangiji ya hana ya hafazu ka fi duniya wa akhirat fi duniya fi duniya ka wa akhiratik sai maliki ta in kai wa Allah wannan to Allah yayi alƙawarin baka tsaro da kariya a duniya da lahira in dai kana bin umarninsa kana hannuwa daga cin abin da ya Allah ya hana a magana ne a mu'amala ne a aiki ne a zama ne a lokacin farin ciki ne lokacin damuwa ne duk da in ka sa wannan ka'idar ta kiyaye abin da Allah ya ce haddi ne nasa to shi kuma Allah ya yi alƙawarin baka kariya da tsaro a duniya kuma a lahira abu na biyu sai ce ihfazillah tajidu tujahak ka kiyaye dokokin Allah sai ka sami Allah a kusa da kai ka ga ba mai cutar da kai idan Allah iya kusa da kai ba mai cutar da kai ba wanda isa ce nasara akan ka ya sake ce in yansurkumullah fala galiba lakum har in Allah ya ba ku nasara ba mai cin nasara akan to idan kana so ba za a ci nasara akan ka ba to ka kiyaye dokokin Allah duk inda ka tafi duk inda ka dosa sai Allah ya kai ka lafiya ya rarrafe lafiya sanadiyar ne kiyaye dokokin Allah a fahimta sama da shekara goma sha biyar ina ce zai kai ishirin ba tun muna yawon karatu haka guraben malamai a cikin garin kan akwai wani mutumi ana ce masa ya fara su a da shehu hadeja ina ji malamai zai wani bawan Allah ne mutumin kirki duk inda ake wahalar ruwa a cikin garin Kano iya da tankuna wallah zai dinga sa ana jidan ruwa ana kaiwa ko ta ji sabili iya da motocin sifiri wanda iya rage musu farashi akan motocin kasu in ana kai can naira hamsin to naira ashirin duk inda motar tsagero biya ke shiga iya kokari sosai wajen mu'amala da addini da dukiyar da Allah ya wata rana ya fita wani gari haka zai dawo garin Kano sai yan fashi suka tare shi yan fashi da makami ba to Allah ya sa a cikin yan fashin akwai wanda ya sai ka fiska suna tsare shi an tsare shi an daga bai dogogi za a yi abin ta'addanci sai daga cikin sai ce wannan kamar Allah ce yau haɗe ce to wallahi ne ya ce to ba irin ku bike ne ba ba tafiyar ka wallahi tallahi ka ga yan fashi da makami kun miliyoni na mutane le kudin gaske ne yace kai ba irin muke muke ne ba irin da muke ne ba mata kaga me ja mai wannan tsaron tsare dokokin Allah ne ba wayansa bane ba dabarar sa baje ba karfin sa bane iya kwatanta kiyaye dokokin Allah sai Allah ya bai tsaron ka ko a yau ko a gobe kai wannan wallahi Allah zai tsare ka an fahimta kina ihfazillah tajidhu tujaha ai ihfaz hududallah ka dinga kokarin kiyaye dokokin Allah wara hukukahu ka dinga kula da haƙoƙi wanda Allah ya ce wannan haƙƙi ne maza Allah ya ce inna Allah yu'ti kulli dhi haqqin haqqahu duk wani mai haƙƙi akan ka to Allah ne ya haƙƙin ya bashi ka kula da haƙƙinsa an fahimta ka kula da haƙoƙin da suke wuyanka tajidillaha yuwafiquka wa yansuruka in kana wannan to zaka samu Allah iya datar da kai duk abin da zaka yi zaka yi akan dace kuma za ka samu Allah iya mai taimakonka duk inda ka je Allah iya dafa maka wasiya ta uku iza sa'alta fas'alillah idan za ka yi roƙo ka roƙi Allah ana fahimta ɗan adam duk yadda kuke da shi inda ya kafiye roƙonsa sai ya ji iya ne su iya sauyi ne su da ke baya son amma kuma duk wanda baya roƙon Allah kuma Allah bai shi yake da shi ana gane ku in kana so ka shiga cikin fishin Allah to ka daina addu'a daina addu'a to mutum ya yi ga kowa fishin Allah subhanahu wataala ana gane da kyau amma ɗan adam kuma ko in yanda kuke da shi yau ba ni gobe ba ni jibi ba ni wala sai ya ji ya kyamace ka zuciya ko da ba zai faɗa ba ya sa wani sahabi zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ka faɗa min wani abu da zan yi Allah ya so da mutane su so Allah ya kaunace ni al'umma su kaunace ni haka nake so sai manzo Allah ke ce izhad fi dunya hibuka ka gujewa duk abin da Allah ya haramta a duniya sai Allah ya so wazhad ma fi inda nas yubuka nas ka nuna ba ruwanka da abin hannun mutane ya so ka a gane ko duk abin da ke hannun su ka nuna ba ruwanka da shi ka ce mutum san kayansa to sai ka ji iya kaunarka to wannan haka manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam to idan za ka yi roƙo ka roƙi Allah wa idan sta'anta fasta'in billah idan za ka nemi taimako da dafawa da tanyo da agaji ka nemi abun Allah roƙo Allah ake roƙa sannan kuma neman taimako abun Allah ake neman taimako shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in an bayyana wannan ai iza dalaftal al-i'ana idan kana neman dafawa da taimakawa da agazawa ala amrin min umuri duniya wal akhirah akan wani al'amarin ka na duniya da lahira sai ma nace fasta in billah to ka nemi taimakon abun Allah duk abin da ka sa a gaba na bukata duniya ce lahira ce to ka faɗa wa Allah tunda alqur'ani ya ce wa inna lana lal akhirata wal ula Allah ya ce lahirar ta mu ce duniyar mata mu ce idan kana so abun su zaka roƙa sai baka ana fahimta la siyama fi umurul lati la yaqdiru alaiha ghayra Allah musamman cikin al'amuran da wani Allah bahi da iko aka kamar ba da lafiya kaga Allah ne kade yake da wannan kamar ba da arziki Allah ne kade yake da wannan dan adam bahi da wannan dama kamar ba da haihuwa Allah ne kade yake da iko ya mutum haihuwa ba dan adam ba to irin waɗannan abubuwan da Allah ne kade yake da iko a kansu bai baiwa wani dan adam dama ba to idan ma ka neme su abun dan adam ka hada Allah da wani kai shirka yanzu ka ce wani da Allah na zo ina roƙon ka ban haihuwa wani da Allah imana ruwa daga sama wani arziki nake nema wani mulki na zo kai nake so ka dafa ka kaban mulki mulki nake nema to duk wannan abubuwan Allah ne kadai yake bani su qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha inna allaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab in haihuwa ce lillahi mulku samawati wal ardi yatluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasa da arziki da haihuwa da bada mulki da bada lafiya duk Allah ne yake dan adam bashi da sai a wannan yasa ku duba abinda annabi Ibrahim alaihi salam yake fadawa Allah yace allazi kalakani fawahadi Allah shi ne halici kuma duk wata shiriya da nake ka Allah ne shirye da wallazi huwa yut'imuni wa yasqi Allah yake ci da ni yake sha da ni ba kokari na ba me yasa aka ce duk wanda ya ci abinci yace alhamdulillah allazi at'amani hadha min ghairi hawlin minni wala quwwa an ce manzo Allah ya ce Allah zai tafiyar da zunubansa gaba daya a cin abinci ka gode wa Allah ka ce Allah na gode ma da kai kaban wannan abincin da abincin ba da ƙarfi na balli ba ta sai Allah ce ku goge mai zuwa sa zai bada mu da ni amin jana sannan yace a allazi khalaqani fa huwa yahdini wallazi huwa yut'imuni wa yasqi yace wa iza maritu huwa yashfi idan na ci karo da jinya to Allah ne yake warkar da ni an gane ko wallazi aqmau an yaghfira li khati'ati yawmiddin kuma Allah ne nake sa rai ya gafarta min kusakurai na gobe kaga duk wannan Allah ne kadai ke da iko aka ba a tambayar wani dan wani dan adam wani kashifa'il marid mala ya kawo kamar waraka daga marar lafiya Allah ne yake magani ko addu'a wannan sabab ne amma cire ciwon ka samu lafiya Allah ne yake nawa ne zai sha maganin bai warke ba nawa ne za a fita waje likita ya gwada a yi siyasa a yi duk a ki warkewa kuma Allah bai cire ciwon ba amma wani ɗan abu kaɗan zai yi kuma sai Allah ya cire mai ciwon a fahimci wannan cire ciwon Allah ne yake ba magani ba ne wa ɗalibin rizik neman arziki karka yi abin wani in arziki Allah ne kaɗai ke bada shi fahiya mimma min maktasallahu biha wa'ada irin waɗannan Allah ne kaɗai ke ɓance su bai biya wani ɗan adam dama ba zakarahu nawawi wanda maganganu imamu nawawi ne ambace su na hudu wa'alam yace kai sani annal ummata law jitama'at ala an yanfa'uka bi shay lam yanfa'uka illa bi shay'in qad kataba Allahu lak wa in jitama'u ala an yaduruka bi shay'in lam yaduruka illa bi shay'in qad kataba Allahu alayk yace wa alam kai sani annal ummata da dai duk wannan al'umma za ta taru laujita ma'a ta taru dukkan ta abu daya ala an yanfa uka bi shay'in a ce kowa iya son ka samu wani abu na amfani kowa a haɗe baki sai wani sai wani sai wani sai wani a fahimta to manzo Allah ce lan yanfa uka bi shay'in wallahi duk al'ummar ta haɗin ba su su amfani ka da komai ba illa bi shay'in qad kataba Allah lak ba ce dama can abinda Allah ya sa mala'ika ya rubuta mana kaddara duk abinda ka samu dama tun kafin ka zo duniya manzon Allah ya ce an rubuta ma duk abinda zaka samu da abin zai samu ga hadisi mai namba da hudu a cikin arba'un nawawi manzo Allah ya ce ya jama'a khalqahu bi badri ummihi arba'ina yawman nutfa summa yakunu alaqan summa yakunu mudga summa yursalu ilayhi al-malak fayanfuku fihi ar-ruh fayu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyin aw sa'id mutum tun iya dan kwana 120 a cikin mahaifiyarsa aka rubuta masa duk abin da zai samu da abin da zai same da makomarsa a shine wata rana da mazala ya karanta sahabbai wannan sai Umar dan kaza ce ya Rasulullah to shikenan mu zauna mana kowa ya ki aiki shikenan tunda tarin gina ran zane in dan wuta ne mutum tun iya cikin gyace masa a rubuta in dan aljanna ne ma a rubuta mazala mu zauna mana shikenan mu jira kuma ikon Allah sai ce a Umar e imalu fa kullum muyassarun ala ma khuliqa la yace ku yi aiki kowa Allah zai yassare masa akan abin da Allah ya halice shi aka idan Allah ya halice kai dan aljanna ne to Allah zai yassare ma yake aljanna sallah ba bata lokaci ka zo ka zauna ka ji karatu kai alkhairi kai kaza kai kaza duk wannan bai baka ba to duk mai irin wannan to Allah ya halice shi domin aljanna in kuma dan wuta Allah ya halice mutum to aikin shari bai bai wani sai biya miliyoyin kuɗi ya tafi ingila kallon kwallon kafa ko ga marayu suna ta kukan yunwa da abinci yake taimake su ko kuma duk inda ake saban Allah ko a ina ne zai tafi ya dinga gayyato saban Allah ko bai ba shi wahala duk wani aikin shari da sabo da mujrimanci da kaba'ira bai ganin wahalarsu to shi ma dan wannan layin Allah ya bice shi an fahimta kullun muyassarun alama kulikalam manzo Allah ce kowa Allah zai yassare masa abin da aka halice shi a kansa in ga mutum mutumin kirki ne iya ta ayyukan alkhairi to ka sa masa rai zai samu amar Allah idan ka ga mutum aikin banza yake da sabon Allah da zunubi bai tuba bai dawowa baya to ka tsorace masa da wasu da Allah amma yanzu nan to wannan shine abin da yake karkashin wannan gaba din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa in jitama'u da dai su wannan al'umma za ta haɗu gaba ɗaya ala an yi turuka bi shay'in a ce kowa an haɗe baki da shi a cutar da kai kowa bai son ka lan ya turuka mazala ce wallahi ba su isa su cutar da kai ba illa bi shay'in kad kataba Allahu alayk ba ce abin da Allah ya rubuta dama can na cutarwa ne zai same ka amma ba da rahin san su ba ba dan kullu kullun su ba ba dan sharrin su ba ba dan makincin su ba dama can Allah ya kaddara abin zai same ka sai malai ke cewa al'imanu bil qatl allazi katabahu Allah ala al-insani khairihi wa sharri wajibi ne wajibi ne a matsayin ka na musulmi kai imani da kaddara wanda ubangiji ya sa aka rubuta maka ta alkhairi ko aka san alkhairi dole ka da wannan Allah ya dama iya cewa wala nabluukum bi sharri wal khairi fitna zan jarabe ku da alkhairi ko akasin alkhairi domin da jarabu wani za a jarabe shi da jinya da rashin zaman lafiya wani da talauci wani da rigima a kun aiki wani da masifaffiyar mata wani da yaro mara jin magana wani da kaza da kaza haka dai duk wannan jarrabawa ce wani kuma za a jarrabe shi da arziki wani da mulki wani da lafiya ita ma jarrabawa ce duk inda Allah ya kai ka ko can din ko nan din sai ka tsaya kawai shi akwai abin da Allah yake so da kai in babu ci da da damuwa to akwai wata ibada da Allah yake so kuma sai ne hakuri in abu ne na daukan mataki ka dau mataki amma kai hakuri jarabawa ce wani ba abin da bi game da ɗansa ya yi addu'a ya kai makarantar ya rusar ya yi barazanar amma ɗan ya yi hiduwa duk abin da zai yi to akwai wata ibada da Allah ke so kai kai masa a lokacin shine wannan damuwar ka shanye kai a guri kanta tunda akwai annaba ma da ƴaƴansu ba su bi su ba bayan da za ka haka Allah ya kaddara amma kuma hakan bai ce kai sakaci ba kuma duk abin da ake na kula da tarbiyyantarwa da lusarwa da ladabtarwa duk kai in duk abin da za ka yi kayi kayi bai dawo hanya ba haka Allah ya kaddara bayan da za ka yi amin wannan to abin da Allah ke bukata da kai hakuri a lokaci in talauci ne ya dame ka kullum babu kullum babu kuma kana nema din kana kokari amma Allah bai bayar ba to shi ma akwai ibada da Allah yake so ka masa shine hakuri da juriya in jinya ce an yi ta maganin an yi ta kaza bata warke ba to shi ma Allah iya so ka yi hakuri ibadar da yake so ka masa a lokacin in kuma Allah ya baka lafiya ko Allah ya baka arziki ko Allah ya baka mulki ko Allah ya baka ƴaƴa shiryayyu ko Allah ya baka ƴaƴa masu biyayya ko Allah ya baka mata masu arziki masu mutuntawa masu hankali to shi ma akwai abin da Allah yake so kai shine godiya ga Allah ba alfahari ba alfahari an fahimci wannan ba alfahari abin da yake daure ni'imar da Allah ya ma shine godiya ga Allah amma duk ni'imar da zaka ki alfahari da jiji da kai akanta to ta ta kusa ta kubuce baka ta kusa Allah ya raba ka da ita domin inna Allah la yuhibbul farihin Allah bai san masu alfahari ana gani ko ilimi ne kai tawazi ka dinga ki nuna kai almajiri ba abin da ka sani to wani sai karawa abin albarka in Allah ya baka yara masu jin magana masu albarka ka dinga kaskantar da kanka abin Allah ba kokarin ka bane haka Allah ya so yi ma wannan arzikin abin da yake bukata da kai godiya idan Allah ya baka mata mutum mai kirki mai tausayinka mai dafa ma mai tallafa maka nan maka gode wa Allah ba wayan ka bane ni'ima kala biyu ni'ima da ni'ima idan bangaren jarrabawa ce ta abu mara daɗi to hakuri Allah ke so idan jarrabawa ce ta ni'ima da wadata da karuwa da alkhairi abinda Allah ke so kai godiya go a fahimta shine maza lati ta ajaban li amri mu'min inna amrahu kullahu khair abin mamaki ga rayuwar mai imani duk al'amurin sa alkhairi maza lati cewa in asabatu sarra shakara fa kana khairullah wa in asabatu darra sabara fa kana khairullah maza lati shi mu'mini idan wata alkhairi ta same shi to godiya Allah yake wannan godiyar zai zama alkhairi gare shi idan damuwa ta same shi to hakuri yake hakurin sai zama alkhairi gare shi sai manzo Allah ce in ba mu'mini ba ne wannan Allah ya mana arziki imani sai malai ke cewa rufi'atil aqlam wa jaffati suhuf wancan abin da aka ce da al'umma za ta haɗu da amfanar da kai in dai Allah bai so ba amfanin ba zai same ka ba da za su haɗu su cutar da kai in Allah bai so ba za su cutar da kai ba to sai manzo Allah ke cewa rufiatul aqlam alqalamin da aka yi wannan rubutun an daga su yi sama ba dawowa a sake rubutu sannan wajaffat suhuf takaddun da aka yi rubutun sun bushe ba za a sake wani rubutu kinaya ce ta cewa turan gidaran zane haka Allah ya kaddara duk abin da Allah ya kaddara wannan ba goyi waje an fahimci wannan sai yake cewa a rawahu tirmidhi wa qala hasanu sahih imam tirmidhi ya fito da hadisi yake cewa hadisi ne mai inganci at-tawakkulu ala Allah ma al-akhdhu bil asbab sai malai yake cewa dogaro ga Allah sannan da riko da sabuba ka nema amma me bayarwa ka kadara Allah ne ba kokarin ka bane duk inda ake nema ka je ka nema in ilimi kake nema tafi makaranta tafi wajen malamai in arziki kake nema da kuɗi tafi duk inda ake nema ta halar ita nema amma wa yake ɗaukan abin ya baka ya tara ma Allah ne wannan shine at-tawakkul wal akhdh bil asbab ba za ka zauna kawai ka dinga cewa kai ilimi kake so ka yi amma ba ka san hanyar makaranta ba wannan ba zai yi ba ba dan Allah ba zai iya bane ba sunan sa bace ba za ka zauna ka ce kai arziki kake so da kuɗi ba amma baka da kasuwa baka da gona baka da komai ha kawai kana zaune shi ma wannan ba zai yi ba ba sunan Allah bace yasa an ce akwai wata rana Umar dan Khattab aka yi sallar asuba sai goni matashi ya daga hannu rabbana allahumma arzuqni allah arzik sai umar ya kalle shi sai ku da kai da aka dawo da azhar ma sai gaishe ya daga hannu allah arziki allah arziki umar ya kare mai kallo da aka dawo da asar ya sake ganin sa sai dauko bulala ya zane shi ta tafi kasuwa a can za ka ce gari ma arziki ana fahimta to komai akwai al'aqdu bil asbab in kana son arziki tafi gona kiwo tafi kasuwa ana ake neman su in kuma ka samu ka kaddara Allah ne ba amma in janna to wannan shine at-tawakkulu ma al-aqd bil asbab li qawli rasul alaihi salatu wassalam fadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ne sahibi naqa wani mai raƙumi ne yazo sai aje raƙumin sa bayan gari sai shigo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce ina raƙumin ka sai ce na bar shi a bayan gari sai ce ka daure shi sai ki ce ana dogara ga Allah ko yana bar shi haka sai ce a aqilha wa tawakkal ka je ka daure ta sai ka dogara ga Allah ba dan Allah ba zai iya tsarewar ba a'a wannan daurewar ko da baibayin al'aqd bil asbab shi yasa ta a shari'ar musulunci idan kai wa sariri da kayanka baka sa shi a baka sa daure ba baka sa wani abu da zai tsare shi ba ha kai ka bar shi dan mutum ya dauka a shari'ar musulunci ba hukuncin farawa za a musu an gane ku amma duk wanda ya tsallaka gida ko ya fasa kofa ko ya karya ko ya kori mai gadi ya sa shi abu to sai a mai hukuncin farawa domin ka yi duk abin da ake so ka yi amma sakaci ka bar tinkiya tana yawo a titi haka ka bar komai haka ba tsaro ba wani ɗaukar mataki to idan mutum ya ɗauka sai dai alƙali da da shi amma ba za mu yi hukuncin farawa abin nan wani haka shari'a ta tsara sai yake cewa a yi hawa tawakkal ka je ka ɗaure raƙumin ka sannan ka ce ka dogara ga Allah ko fi ruwaya ce ne da tirmidhi a wata ruwaya ta wani tirmidhi to sai mu tsaya anan dama lokaci yayi kuma na ce mana akwai halin za mu tsaya idan mun dafa sai mu tashi anan ba ta shi da insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu da kansa kuskure kuma Allah ta'ala ya dauke mu da kansa to Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata Allah ya ji kuma ya ji kuma haifin Assalamu alaikum